بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا يساك هذا مؤونا يمشي من الاثنين شاء أكبر جمادى الأولى الشكرة دبو إيري دليه إلى ثلاثين دبقي da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine 22 ga watan biyu a shekara ta 2016 a lissafin miladiya za mu tashi a darasinmu na goma sha hudu a shafi na 23 a littafin da muke karatu na fadlil islam na malam muhammad bin abdulhab tare da sharhinsa na jikansa malam salih ali sheikh za mu tashi akan alfadlu thalith ko daga cikin abubuwan da Allah maɗauki ya ambata mana a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum Allahu ghafurur rahim malam ya ce mana dangane da falalar da musulunci yake da ita akan musulmi akwai abubuwa guda uku uru-uru a wannan aya idan mutum ya zama musulmi zamansa musulmi din kawai yana sa ya samu waɗannan abubuwa biyu na farko Allah zai bashi lada sau biyu wato ya ninka masa ladansa na biyu Allah zai sanya masa haske da wannan hasken zai rika tafiya don haka babu wani abu da zai rikita masa addini shine wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi na uku kuma wa yaghfir lakum to shine wanda zamu tashi akan sa yau al-fadlu الثالث هذا نعم نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى أما الفضل الثالث في هذه الآية في قوله تعالى ويغفر لكم والله غفور رحيم ومن فضل الإسلام على أهله أن الإسلام بتحقيقه سبب عظيم من أسباب المغفرة والله جل وعلا وعد كل مسلم ومسلمة وعد كل مسلم مسلم ومسلمة وعد كل مسلم كل نعم وعد كل مسلم ومسلمة نعم وعد كل مؤمن ومؤمنة نعم.
أن يغفر له نعم قال سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى قوله في آخر الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما نعم آه، malam yake cewa amma alfadlu thalith amma falala ta uku wadda za mu fa'idance ta daga wannan aya yace fi hadhihi al-aya fi qawlihi tana cikin fadin sa inda yake cewa wa yaghfir lakum mun yi magana makon da ya gabata akan me ya jawo wannan jazma da yake cewa wa yaghfir lakum ko na farko yace ya ayyuhal ladina amanu ah, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi kun ga wannan umarni ne umarni ne kuma aka sanya sharadi sai ce in kun yi haka a me yace yu'tikum kun gani yu'tikum kiflayn min rahmatihi sannan wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi sannan kuma wa yaghfir lakum nan bai faɗi zunubakum ba malamai suke cewa shi ma dan fallar umumin zai gafarta muku komai bai tsaya iya zunubi ba la'alla duk abin ma da koda ba zunubi ba duk da dama a, ko bai faɗa ba zunubin yake nufi za a gafarta to amma ya fi umumi wajen faɗin da kuma sa'ar a, magfiran Allah subhanahu wa ta'ala Allah samu samu gafararsa sai ce wallahu ghafurur rahim Allah shine mai gafara kuma mai jin kai sai ce fa min fadlil islami ala ahlihi don haka yana daga cikin falalar da musulunci yake da ita akan mabiyansa in dai mutum musulmi ne shi to musulunci yana da falala a kansa cewa annal islam shi musulunci bi tahqiqihi saboda tabbatar da shi inda mutum ya yi tahqiqin musulunci ma'ana ya yi abin da musuluncin ya bukata ya aikata ya zama musulmi na kwarai musulmi ba kawai a suna ba musulmi a aikace da zuci da faɗin baki da kuma aikace to wannan musuluncin in an haƙaƙa shi an yi shi yadda ya kamata shi kansa sababun azimun sababi ne babba min asbabil maghfirati na sabubban wato gafarar zunubai zaman ka musulmin kawai sababi ne na Allah ya gafarta maka mun fahimci abin sai ce fallahu jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada kulla muslimin wa muslima yayi alƙawari ga duk wani musulmi namiji ko musulma mace wa'ada kulla mu'minin wa mu'mina yayi alƙawarin da ko yayi alƙawari ga kowanne mumini namiji da kuma kowace mumina mace an yaghfira lahu cewa zai musu gafara alƙawari ne daga Allah me yasa suka cancanci wannan gafara kawai zaman su masu wannan siffofin kun fahimci wani abin kun ga wannan nuna mana wata mahanga ce wani fiqihu ne cewa tunda Allah madauki ya jero waɗannan gashi nan cewa ya qala subhanahu Allah madauki ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سيسمه أعد الله لهم kuga bai faɗi wani aiki baban da siffantuwa da wannan siffofi in kai musulmi ne namiji musulma ce mace mumini ne namiji mumina ce mace haka nan kuma har zuwa ƙarshe wal qanitina da masu kunuti masu ibada kenan eh asalin kunuti shine tsawaita ibada idan a karatun sallar dare ne tsawaitawa da jan ayoyi masu tsawo ko sururi masu tsawo ana kiransa shi ma kunuti tulul qiyam amma nan asali ana nufin masu da'a yawwa alqanitin ana nufin masu da'a ga Allah subhanahu wataala maza da masu da'a ga Allah maza mata sane shi wasadiqina da masu gaskiya maza wasadiqati da kuma masu gaskiya mata wasabirina da masu haƙuri maza da kuma as-sabirati masu haƙuri mata da kuma al-khashi'in masu kaskantar da kansu maza haka al-khashi'ati masu kaskantar da kai daga cikin mata wal mutasaddiqina da masu sadaka maza wal mutasaddiqati da masu sadaka mata sannan kuma yace was-sa'imina was-sa'imat masu azumi maza da masu azumi mata sai kuma wal hafizina furujahum wal hafizat maza masu tsare farjinsu da mata masu tsare farjinsu sai kuma yace wazzakirina Allah katiran wazzakirati da masu yawaita ammatan Allah subhanahu ta'ala maza da masu yawaita ammatan Allah daga cikin mata sannan dukkanin su sai ce a'adda Allahu lahum Allah ya musu alƙawari ya musu tattali na ne maghfiratan wata gafara wa ajran azima da kuma lada wanda yake babba kun me wannan abu inda ka fahimci ayat Allah madauki bai faɗi wani abu ba banda siffantuwa da wannan sunaye haka duk musulmi ya cancanci wannan duk mumini ya cancanci wannan haka nan sauran siffofin da aka ambata duk wanda ya siffantu da su ya cancanci wannan gafara da kuma lada wanda yake babba as'alullah an yaj'alani wa iyyakum min haula sai ce wa kullu muwahhidin don haka duk wani muwahhidi mai kadaita Allah wajen bautarsa qad wa'adahu Allah jalla wa ala bil maghfirah Allah ya masa alƙawarin gafara fal maghfiratu don haka ita wannan gafara يحظى بها أي مغفرة الذنب غافر ذنبي تو وند زي ربوت دئتا سني أهل الإسلام معنى أهل الإسلام يحظون بها تنا رجع قدم فعل سيسا شي يحظى بها أهل الإسلام ربوتوها شيني يحظى إيه معنى su musulmi suna rabautuwa da wannan gafara ta zunubai daga Allah subhanahu wa ta'ala kawai saboda siffantuwarsu da wannan sunaye da Allah ya ambata لهذا don haka ne man Allah jalla wa ala Allah yayi baiwa da kyautayinsa ala ahli imani bisa ma'abuta imani ala ahli islami bisa ma'abuta musulunci bi an ja'ala salata ila salati mukaffirati lima bainahuma wannan ina ishara kuma zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa da yake cewa da sallah as-salatu as-salawatul maktuba ah, da kuma ah, ramadan ila ramadan da kuma jumu'a ila jumu'a dukkaninsu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir Ah, sallah ta farilla daga wata zuwa wata mun karanta wannan hadisi a wani lokaci a nan ko yawwa duk wanda ya sallar misali magariba yanzu to zuwa isha'i abinda zaka aikata na laifi na zunubi kana yin isha'i sai Allah ya kankare maka wannan abin da kai a tsakanin magariba da isha'i idan asuba ta yi sai Allah ya kankare maka laifin da kai tsakanin asuba da isha'i idan kuma azahar ta yi sai Allah ya kankare maka abin da kai tsakanin asuba din nan da azahar hakanan idan la'asar sai sai Allah ya kankare ma abin da ka aikata na zunubi tsakanin azahar da la'asar hakanan dai kuma tsakanin magariba a la'asar da magariba haka kuma magariba da isha kamar da dai muka ji haka eh kananan zunubai shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ai a faɗa ƙarshe sannan bayan ya faɗi juma'a zuwa juma'a kai sallar juma'a wata juma'ar tana zuwa to duk abin da kai a tsakani na laifi Allah sai kankare maka hakanan kuma ramadan zuwa ramadan wannan falala ta Allah da yawa take Allahu akbar duk daga ramadan ya zo to duk abin da ka aikata na laifi tun daga wancan ramadan din da ya- na bara zuwa yanzu sai Allah ya gafarta ma ashe wannan lokaci ne kenan dan adam ke cikin lokacin da ba a gafarta masa zunubi rahamar Allah rahamar Allah wallahi ba karama bace to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sharadi yake cewa idza jtumi batil kaba'ir in har an nisanci kaba'irin zunubai wannan hadisi ah, nassi ne wajen fassara mana abinda jumhurin malamai suka tafi gare shi cewa ana kankare ƙananan zunubai ne idan mutum ya aikata wani aikin kirki amma idan zunubi babba ne to sai an tuba wani shine dama kaulin jumhurin malamai yawwa akwai ah, wani kaulin da malamai suke ambata akwai halayen da hatta kaba'ir din akan kankare wa mutum gwargwadon girman niyyarsa gwargwadon kuma irin aikin da ya yi. Malam Ibn Taymiyyah yakan faɗi wannan na ta gaya mana shi sama amin hajji sunna da yake ambata falalar sahabbai da irin aikin da suka yi na taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwa musulunci da rigaya zuwa ga musuluncin shi kansa yake faɗar tunda Allah maɗauki ya musu alƙawarin 'yan aljanna ne wannan ma'ana ita tana nuna mana cewa to ko sun aikata wani abu a tsakani ko da kabira ne to wannan rigayen da suka riga kowa zuwa musulunci Allah zai kankare musu shi to kun ga wannan yana da alaka ne da wani aiki na musamman da mutum yayi da kuma ƙarfin niyyarsa a cikin wannan aikin da kuma matsayinsa a musulunci ba kai umuman kowa da kowa bane Allah zai ya samu dace to sannan yake cewa idan tuni batil kaba'ir wannan mun gama da shi yace wa ramadan ila ramadan wal umra ila al umra akwai riwayar da take ambaci umra daga wata umra zuwa wata umra din yace wa kadhalika al hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna hajjin da aka yi shi ya zama kubutacce babu wani laifi a cikin sa ka yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan ka guji dukkan abin da aka hana ka to in kai wannan hajjin ba shi da wani sakamako banda aljanna a wata riwaya kuma mun sani faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum zai koma gashi nan ma ya kawo mana wa man hajja falam yarfuf falam yarfuf ne asalin hadisin ba ba falam rafasa ba wannan kuskuren bugu ne ba kuskuren ma malam bane wannan eh falam yarfuf eh, tunda ya kawo lam ba fi'ili ma bi yazo bada a lafazin hadisin fi'ili mudari ne falam yarfuf duk mutumin da ya haji ya zama kuma bai yi kwarkwasa ba ko wani abu da yake da alaka da kusanta da mace a walam ya kuma bai fasikanci ba asalin lafazin alfisq ma'anarsa alkhuruj an ta'atillah duk abin da yake saban Allah ne ya shiga cikin wannan alfisq idan mutum ya aikata shi ai idan yayi aikin haji bai aikata ba kharaja min dhunubihi zai fita daga zunubansa ka yaumi waladathu ummuhu kamar yadda ranar da uwarsa ta haife shi yadda mahaifiyarsa ta haife shi mutum ya zo da zunubi ko kayan sawa ma mutum bai zo da shi ba haka Allah maɗauki ya halice shi ko kaciya babu da loba aka haife shi sai daga baya za a yi masa kaciya sai a sa riga a sa wando sai kuma a fara abubuwan da za a fara na rayuwar duniya to yadda mutum ya zo din nan babu bashin kowa a kansa ko ko ba haka bane sannan babu wani zunubi da ya aikata to haka idan mutum ya yi aikin haji aikin hajin da ya kubuta daga fasikanci da rafafu to Allah maɗauki haka yake mai da shi dukkan zunubai akan kare su wannan suna cikin hadisan da malaman da suke tattaunawa akan maganar a shin kenan ana kankare hatta manyan zunubai tunda in an ce mutum zai fita kam- daga zunubansa kamar yadda aka haife shi ta kun ga ba zancen karamin ba babban ko ba haka bane shi sa wasu suka kawo waɗannan hadisan akan wannan sai wasu malamai kuma suka ce a, ai wancan hadisin tunda akan wannan maudu'in mukha- ta- abin nan mukhassas ne ko ce hadisi ne mas- abin nan makhsus ko ka ce khas to yukhassisu al-umum al-mawjud fi hadha al-hadith mun fahimci abin mana wancan hadisin tunda ana magana ne akan asalin zancen kankare zunubai to shine zai zama nassi akan maudu'i wani hadisin kuma da ake magana akan wani abu da kamar yanzu wannan ai ana magana ne akan aikin haji to amma an yi maganar kankare zunubai to malamai sai su ce wannan ba nassi bane akan maganar cewa kaba'irai haddasu a ciki ko nassi ne ba nassi bane ai dai kun fahimci me ake nufi da nassi abin da ba abin da yake ba shi da wata ma'ana sai guda ɗaya shine nassi amma wannan hadisi man hajja falam yarfuf walam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu akwai lafazin saghira da kabira a cikinsa tunda babu lafazin kabir- kabira da saghira to ba zai zama nassi a maudu'in nan ba ashe kenan in an samu hadisin da ya yi maganar ya bambance tsakanin kabira da sagira to shine zai zama nasi akan maudu'in sai ya zama shine yuhmalu hadha alayhi kun fahimci amma ma'ana sai a fassara wannan akan wancan sai ya zama kenan an gabatar da khas ala al'am Allah san kun gane wannan mutum za ka shi sa malamai suke cewa wannan tafriqin kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi cewa a akwai ƙananan zunubai akwai manya kuma manyan sai an tuba shine dai magana mai rinjaye daga cikin maganganun malamai amma akwai hali da zai iya yiwuwa a wancan illa ba kowa da kowa ba Allah mu yake samu dace Allah dai gafarta mana duka din wa hadha wa nahuhu min athari maghfirati Allah jalla wa ala wannan da makamantansa yana daga cikin wato gurabu ko tasiri na gafarar Allah maɗaukaki li ibadihi mu'minin ga bayansa mu'mine li'annahum domin kuwa su istaqamu alal islam sun tsayu kyam daidai akan musulunci fa hadha min fadli al-islam alaihim don haka wannan yana daga cikin falalar da musuluncin yake da ita a kansu domin sun yi musuluncin yadda Allah yake su yi tunda ku suka yi to musuluncin yana da wata falala da ya musu da ya sabbaba musu ya zama shine sabbabin su same ta daga Allah subhanahu wa ta'ala an kana akhbuhum lil islami haka ne ko sai ce fa hada min fadli al islami alayhi wannan yana daga cikin falalar musulunci akan su an kana akhbuhum lil islami sababan min asbabi maghfirati dhunubihi kasancewar akhbuhum riqan su lil islami sababan ya zama sababi ne min asbabi maghfirati dhunubihim na daga sabubban gafarta zunubansu fa a'zamu sababi mafi girman sababi wa a'zamu wasilatin mafi girman wasila lil maghfirati wajen samun gafarar Allah shine an yastaqima al mar'u ala al islam shine mutum ya miƙe ya tsaya sosai akan musulunci babu hagu da dama babu nan da nan ka miƙe dodar akan hanya to wannan shine babban sababin Allah ya gafarta maka zanubanka Allah ya gafarta mana zanuban mu baki daya yace wa kullama kana aqwa fil istimsak bil islam was sunnah duk yadda mutum ya kasance ma'ana gwargwadon yadda mutum ya zama mafi karfi wajen makalkalewarsa da riƙonsa bil islami was sunnati da musulunci da kuma sunna wal bu'di an shirki da kuma nisa daga shirka fa innahu yakunu aqwa fil itiyani bi sababil maghfirah ya fi ƙarfi wajen zuwa da abin da zai zama masa sababi na samun gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana in dai har ka kama musulunci yadda ya kamata to ka riga ka rike jigo na sababin da zai sa Allah ya gafarta maka wannan yana nuna mana ashe ba alaƙar ka da wani bace za ta sa a gafarta ma zunubi ko alaƙar ka da Allah ita ce za ta sa a gafarta ma zunubi yaya kake a wurin Allah Allah ya karbi addininka ya yarda da zuciyarka kai din karbabbe ne yardajje ne a gunsa abin da yace kai kana yi to wannan shine sababin gafara kar ka kama wani ka ce saboda kawai intisabi zuwa gare shi kawai ya san ka kun haɗu ko ta jini ko ta wata alaƙa shikenan ya ishe ka a'a dole sai an samu wannan asali din kuma ko magana ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ai Allah madauki ya faɗi sharadin sa ko sai wanda Allah ya yarda da kaulinsa ma'ana sai wanda ya yarda da maganarsa da aikinsa Allah ya yarda da shi to idan ka samu Allah ya yarda da maganarka to shine sai Allah muke kuma ya ba da damar a cece ka Allah samu mu samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lihada jaa fil hadisi don haka yazo a hadisi wani na ishara zuwa ga hadisin Tirmidhi da hadisin da Tirmidhi ya rawaito daga hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadisin nan da dukkan ku kun haddace shi na arba'una nawawiyya anna Allah jalla wa ala yaqulu cewa Allah madauki a hadisi qudsi yana cewa ya ibn adam ya kai dan adam law ataitani da zaka zo min bi qurabil ardi ay bi mil'il ardi shine qurab al qurab mil'u shay'i da zaka zo min da cikin kasa kasa gaba ɗaya ta cika dam ba komai a cikinta sai khataya zunubai naka khataya ana nufin zunubai ba kurakurai ba kurakurai akhta'u ake cewa al khata'u kuskure al khati'atu zunubi to jam'in ta shine khataya zunubai ake nufi haka wanda ya zo da zunubai cikin ƙasa thumma laqitani sannan ka haɗu da ni lam tushrik bi shay'an baka tara ni da kowa ba wajen bauta mana babu shirka laqituka bi qurabiha maghfiratan ni kuma zan zo maka da cikin ƙasa din duk gafara shi kawai za a baka wannan mun karanta shi a lokacin arba'un nawawiyya ko in ba kuma ta ba wannan hadisi yana cikin manyan manyan hadisai da suke bayani akan falalar tauhidi shi yasa malam Muhammad bin Abdul Wahhab yasa shi a cikin kitabut tauhid domin maudu'in sa kenan wurin sa kenan yana nuna mana duk mutumin da ya mutu kun gani nuna mana babbar alakar da bawa zai samu tsakaninsa da ubangiji wallahi shine ya je masa babu shirka tsakaninsa da shi duk inda za ka rabu da shirka kada ka bari a kama ka da ita in mutum ya je ga Allah akwai shirka tare da shi to fa babu zancen tsira ceton babu gafarar babu musuluncin an rusa shi gwanda a ce mutum duk ba da ba shi ma ba wani abin daɗi bane a ce ka je ma Allah da zunubai amma kuma tauhidin ka kalau to in ka je wannan to shine sai a waiwaya a duba ka zo da kun ga dai wannan gashi zunubai da za a tara su a tara a ce sun cika duniya duk zunuban mutum akwai wani zunubi za a ce mutum duk duniya zunubansa ne sun cika to in mutum zai je da zunuban girman su ya kai duniya duk a cike in dai babu shirka sai Allah ya ce shikenan je ka an gafarta maka wani ba rahama bace to a ina mutum zai samu wannan sai yayi musulunci musuluncin da babu shirka musuluncin da babu karkacewa babu wani abin da za a kirkire shi a bautawa Allah da shi wanda Allah maɗauki bai umarni ba Allah ce muke mu sai ce ya'ani bi mil'il ardi shine ma'anan qurabi asna fasara bi mil'il ardi khataya khataya nan tamyizi ko maf'uli a yace fa inna Allah jalla wa ala domin ko Allah maɗaukaki ya a ce bi qurabiha maghfiratan shi ma zai zo masa da cikin duniya na zafara لهذا نقول مالن صالح آل شيخ شوى دون هكا مكي تيوى دلت الآية wannan aya tana nuni ala annal mu'mina akan cewa shi mumini idan taqa Allah in yaji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa wa amana bi rasulihi yayi imani da manzansa wa haqqaqa zalika al-islam ya kuma tabbatar da wannan musuluncin a aikace walta zama bis sunnati ya lazimci sunna ya rike ta jam a bi imanihi bi rasulihi haqqal iman tare da imaninsa da manzon Allah haƙiƙanin imani yaya mutum zai imani da manzon Allah haƙiƙanin imani mun san ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah wannan mai wasu juz'i juz'i guda hudu wanda na san dukan ku kun haddace insha Allah kowa ya haddace ai ina san mun sha nana ta taba sau ɗaya ba ko menene ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah ta'atuhu fima amar ko wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'bada Allah illa bima shara'a waɗannan abubuwa hudu duk mutumin da ya yarda da su to shine wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙanin imani ashe kenan sai ka duba ka gani ta'atuhu fi ma amara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kaza rufe bakin ka kama hanya yi aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin akwai abu kaza zai zo kafin tashin alkiyama ko an yi kaza an yi kaza ba bincike ya rasulullahi na da gaskiya ne hakanan kuma ya hana abu kaza ka nisance shi ba tawili ka bari shikenan sannan kuma kada ka bari ka bauta wa Allah da wani abu da kai ka kirkira ko wani ya kirkira abin nan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da shi ba to in kai haka ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace to sai yake cewa bi imanihi bi rasulihi haqqal imani wal istiqamati ala sunnatihi da kuma tsayuwa akan sunnarsa wal iktida'i bi hadihi da koyi da hanyarsa hadiyu ana nufin hanya akwai bambanci tsakanin huda shiriya hadi kuma tariq hanya manhaj shari'a wal bu'di da kuma nisantar an kulli ma yukhalifu sunnatahu dukkan abin da ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rabu da shi ka tsaya kawai akan sunna kyamsu yadda ya kamata sai ce to fa innahu duk wanda ya cika waɗannan sharuɗa fa innahu mawqudun bi hadhihi al-fada'il al-thalath al-azimati an masa alkawarin waɗannan falaloli guda uku manya-manya ga su sai sake nanata mana annahu yu'ta ajruhu ku cire wannan ya'un din yu'ta ne annahu yu'ta ajruhu marratayn cewa za a bashi ladansa sau biyu ma'ana za a ribanya masa duniya da lahira kamar da makaranta a baya bal yu'ta kiflaini azimaini yu'ta za a bashi asalin mabni ne lima lam yusamma fa'iluhu yu'ta ina na'ibul fa'il din damiri ne mustatir yu'ta huwa sai ka ce ajrahu yu'ta huwa ajrahu marratayn haka nan yu'ta huwa kiflaini mun gani domin in an yi irin wannan duk fi'ilin da aka sanya shi akan irin wannan sigar to maf'uli na biyun nasaba ake masa na'ibul fa'il shine ke zama mai bamma wannan dai kun sani a tsarin ko na nahau wa hawwaini da kuma rabo dai guda biyu kabirai ne manya manya min rahmatillahi daga rahamar Allah jalla wa ala li abdihi da zai wa bawansa abu na ɗaya kenan ko wato ninka masa lada na biyu yace wa annahu yaj'alu Allahu lahu nuran Allah zai sanya masa haske wannan hasken yamshi bihi mutum zai rika tafiya da wannan hasken na ga mana ba haske ne hissi ba haske ne wani iri ma'anawi da Allah zai sanya maka a zuciya ka gane addinin ka ita baiwa ce ba karama ba Allah madauki sa ka gane addini ka zama baka da rikici akai hadisin Muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana nan na san mu kuma tashi ba man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya so shi da alheri to sai sanya shi ya ba shi fahimtar addini ilimin addini ya zama cewa shi mai fahimta ne kuma fahimtar ta daidai akwai wanda zai fahimta ba daidai ba daga wata shubuha ta zo sai ta karkatar da shi to wannan kun ga bai samu wannan hasken ba kuma bai samu wannan alheri da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi a nan cewa in Allah ya nufe ka da alheri ba muna fata Allah ya nufe mu da alheri ya sa fahimtar mu ga addini ta zama babu wata shubuha a cikin ta sai ke cewa wa annahu yaj'alu Allah lahu nuran yamshi bihi in mutum ya samu wannan haske mana ce fala yaltabisu alaihi at-turuq hanyoyi ba za su rikice masa ba ba za su hanyoyin da ba musulunci ba ba za su rikice masa ba ya gansu kamar musulunci musulunci wanda shine daidai ba zai rikice masa ba ya kasa ganin sa ya dauke shi wata hanya ce daban wadda ba musulunci ba zai ga musulunci a matsayinsa musulunci wannan kuma yana nuna mana addu'a nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da'iman kai addu'a kai da muka sani mutum ya kullum ya roki ubangiji subhanahu wataala ya Allah ka nuna mana gaskiya ko a matsayinta na gaskiya kuma ka ba mu ikon mu bi ta kuma ka nuna mana ƙarya mu gane ta kar ta rikice mana in ta zo a matsayinta na ƙarya mu ce wannan ƙarya ce sai mu tsaya akan gaskiya to ya Allah ka nuna mana wannan mu bambance wannan gaskiya ce wannan kuma ƙarya ce sai ya zama cewa mun nisanci ƙarya din wannan har yanzu yana cikin falalar Allah subhanahu wataala da yake faɗa mana a cikin suratu al-anfal da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku masu imani in kuka ji tsoron Allah to Allah zai sanya muku furqan furqan shine abin da zai bambance maka tsakanin gaskiya da ƙarya daga abu ya tunkaro zaka gane cewa wannan gaskiya ce zaka bi ta wani abu ya tunkaro wannan ƙarya ce ka kauce mata to Allah ya baka wannan damar ba karamar baiwa bace kuma rahama ce daga Allah yana daga cikin falalar da zaka samu in ka tsaya akan musulunci daidai in kuwa ka raba kafa kana yin musulunci kuma kana sha'awar wani abu daban kana yin sunna kana raba kafa da wani abu sai ga cewa Allah na rikita maka hankalinka ka kasa gane abin da yake shine daidai kullum sai zama shubuha karama za ta yi maka tasiri ka kasa gane menene gaskiya har ka ruɗe sai abun ya zama cewa sai addu'a Allah kyauta to sai ke cewa fala yaltabisu alaihi turqu ko fala taltabisu alaihi turqu wala yashtabihu alaihi sabilu hanya ba za ta yi kama da juna wata hanya ce kama da wata yadda za ta rikita shi ba ma'ana dai duk abu ma'ana su daya iltibasi da ishtibahi iltibasi cakudar abu ishtibahi kamannin da zai sanya ka kasa gane wani abu da wani abu kamancece ne wa abu na uku yace wa anna Allah jalla wa ala yaj'alu lahu fi kulli dhanbin maghfiratan wa rahmatan Allah zai sanya masa a kowanne zunubi da ya aikata ya gafarta masa kuma ya ji kansa dan me zai masa wannan minnatan jalla bi ako minnatan minhu jalla wa ala wa fadlan wa takarruman ya kamata a samu minhu idan dai ba minnatan sai dai idan ba minnatan ce a wurin ba misali ya zama wa anna allaha jalla wa ala yaj'alu lahu fi kulli dhanbin maghfiratan wa rahmatan minhu jalla wa ala haka yake a wurin ku akwai ta marbuta ko to in ko ya zama minnatan to ya kamata a samu minhu ma'ana minnatan minhu subhanahu wa ta'ala ko jalla wa ala wa fadlan wa takarruma sai ya zama baiwa ce daga Allah da falala ce da kuma karimci daga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata dai mun gane waɗannan abubuwa duka uku sai ce hadhihi al-ayatu wannan aya qad ذكر فيها هو ذكر فيها الكثير من المفسرين da yawa daga cikin malaman tafsiri nan istitradi malam zai mana kun san istitradi ko kana magana akan wani abu sai kuma ka bauɗe sai ka je kai wani bayanin daban sai kuma ka dawo kan hanya ka ci gaba yau shi ne ake ce mai istitradi yau ya yi ratse ya yi ratse ya yi wani bayanin sai kuma ya sake dawa kan hanya to sai ce wannan aya abin da zai gaya mana malaman tafsiri ga abin da suka ce kuma ga abin da yake gani ya fi dacewa shi malam sali ali shek babban malami ne mai ilimi ya isa yi wannan abu bari mu ji me yake magana a kai yace hadhihi al-ayatu qad zakara fiha al-kathiru min al-mufassirin da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ambata annaha nazalat fi ahli al-kitabi galibin masu tafsiri in ka je magana akan wannan aya za su ce an saukar da ita ne akan ahlil kitabi dalilin da yasa wata aya ce tukuna dai asalin wani aya da muke magana a kanta ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum suka ce yu'tikum kiflayn min rahmatihi nan shine ya jawo da yawa daga cikin malaman tafsiri suka dauki cewa wannan aya asali an saukar da ita ne dama don ahlul kitabi cewa duk mutumin da ya yi imani da manzan zamaninsa kuma ya rayu har zuwa lokacin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za a bashi ladan sa za a bashi ladan addinin da ya wancan na farko kuma a bashi ladan addinin musulunci kun fahimci wannan wasu malamai suka ce kwadaitarwa ce Allah yake wa ahlul kitabi da suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yadda kuka yarda da at-taura da annabi Musa kun yarda da injila da annabi Isa kamar da kuka yi wannan imanin to in kuka bar su kuka dawo kuka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za a ba ku ladan wancan da wannan in ku kuka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za a hana ku ladan wancan din ma na farkon ba za ku samu mun fahimci wannan abu to tun da wannan zancen kiflainin ya zo a ayar shine da yawa daga cikin malaman tafsiri sai suke ga an saukar da ayar ne dangane da ahlul kitab to shine sai yake cewa wa annal murada kuma suna cewa al murad bihan ahlul kitabi ahlul kitabi ake nufi ya'ani min al yahudi wan nasara wato yahudawa da kuma kiristoci wa anna hadhihi al ummata kuma sai suka ce tunda idan ka ce an saukar da ita kuma ana nufin ahlul kitabi ne to sai ka ce muminai kuma wace falala za su samu daga wannan aya kaga idan ka ce an sauka da ita akan ahli kitab gaba ɗaya bata shafi muminan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran al'ummar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to sai malaman suka ce su malaman tafsiri da suka ce ta shafi ahli kitab ne kuma dan su aka saukar da ita sai suka ce amma kuma wa annal hadhihi al ummata wa anna hadhihi al ummata tadkhulu fiha wannan al'ummar za su shiga cikin samun wannan falala din amma dai asali ahlul kitabi ake magana da su kun gane wannan zancen ma'ana kamar asalin zancen da ake yi da falalar da ake yi ta shafi ahlul kitabi ne amma musulmi ma sun shiga ciki ne dai kawai kun gane zancen to haka da yawa daga cikin masu tafsiri abin da suka faɗa kenan ma'ana falala ce ta Allah zai sanya musulmi ma su samu wannan amma asalin zance da zuwa ake da ahlul kitabi don me sai ce li'annaha ahaqqu bi hadha alwasf domin ku mu'minai ko wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta fi cancanta ma da wannan sifa din wa huwa al-iman shine sifofin imani wa taqwa kun ga cewa akai ya ayyuhallazina amanu sai aka ce ittaqullaha kaga ga imani ga taqwa kuma sannan ga kuma sannan sai wal imanu bir rasul wa aminu bi rasulihi a cikin abubuwa uku da aka ambata wanda in aka same su to ga sakamako to kun ga su wane ne suka fi cancantar samun wannan sifar sifar imani siffar taqwa siffar imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne masu imani da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ta an gane ko to sai ce lakin hada fihi nazar amma wannan ra'ayin wannan maganar cewa da ahlul kitabi ake a wannan aya sai ce akwai buƙatar bincike a ciki yana cikin lafuza na ladabi da malami suke amfani da su idan mutum ya karanta abu ko daga manyan malamai maimakon ya ce wannan ilimi da zaka samu yanzu ɗaliban ilimin suke wannan dishirme ne haka za ka ji wasu na yi a yanzu ce a wannan dishirme ne da Allah magana duk ba haka take ba sai ka duba girman suwa suka yi wannan magana kai fa ka ce alkasiru min almufassirin misali a wannan siyakin ne kaga ya kamata ka tuno suwaye mufassirun nan manya-manyan malamai haka mun ababun fiqh mutum yake magana yana da kyau kullum da ina nana ta mana wannan na san kun shaji mu dage da girmama malamai wajen maganar ko malami yayi kuskure to ba condemning din sa ake gaba ɗaya ba farkon ma abin da ake neman masa gafara kuma da in matsala ce ta ijtihadi ka zaci cewa ra'ayinka shine kuskure zai iya zama daidai ra'ayin wancan shi ne daidai zai iya zama kuskure in kai mu'amala da saɓani a irin wannan mahangar sai kaga kana da adalci amma ba kullum ka ce ra'ayinka da ka fahimta shi ne daidai da'iman ra'ayin wani shi ne kuskure ba wannan fa a matsalolin istihadi ake nufi matsalolin mene istihadi matsalolin aƙida duk iri ɗaya ba wani zancen wane wane ya fahimci haka in an samu bambanci a aƙida ga nafsin qur'ani na tare da wannan nassin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wannan wannan anan ne magana gaskiya take Allah san mun gane dai wannan to mu je sai ce lakin hadha fihi nazar a min jihataini ne ba hiya jihataini ba ku gyara wannan min jihataini wannan abu akwai abin lura ma'ana dai akwai abin cewa ba abin an sallama masa bane a karba ta bangare biyu ma'ana akwai magana biyu da zan maka za ta sa ka fahimci wannan maganar cewa ayan nan da ahlul kitabi ake cewa ba haka take na farko aljihatul ula na farko anna Allah jalla wa ala Allah subhanahu qala fi akhiril ayati a ƙarshen wannan al'ayat kai a fi akhiril ayati a ƙarshen waɗannan ayoyi wato fil ayati allati ba'daha a aya da ta biyo bayan wannan bayan Allah mulki ya faɗi ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim sai ce mu sai ce li alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah wa anna al-fadla bi yadillah ko yawa to shine sai yake cewa Allah madaukaki bayan wannan aya ga abin da yace me yace yace li alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala shay'in domin ahlul kitabi su san cewa la yaqdiruna ala shay'in min fadlillah ba su da iko akan wata falala ta Allah wa anna al-fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha don haka ne Allah ya faɗi waccan magana kun ga gashi tunda ya faɗi ahlul kitabin anan ashe kenan can farko ba da su ake ba kun gane zancen an ce ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku yi imani da manzon Allah in kun yi haka abubuwa uku za su same ku na farko za a ba ku lada a ninka muku lada sannan a ba ku hasken da za ku rika tafiya da shi don ku bambance ƙarya da gaskiya ku yi amfani da gaskiya ku rabu da ƙarya sannan kuma Allah zai gafarta muku zunubanku Allah mai gafara ne mai kuma rahama sai ce an yi wannan ne shine ma'anar li Allah asalin ta ma'anar ta kai ne eh a shi sa mal- wannan kuma wani zai ce ah, to ai cewa aka yi li Allah don kada ahli kitabi su sani haka wani zai fassara ko a to ba haka bane li'alla a nan ma'ananta liya'lama mun gane kamar la uqsimu bi hadha albalad ma'ananta uqsimu bi hadha albalad ana kawo la ta zama sila sila bi ma'ana kamar da yan larabci suke cewa za'ida Mm. A ladabi kuma ga qur'ani a ce mata sila maimakon ka ce za'ida ba wani abu za'idi a qur'ani wanda ba a bukatarsa eh wannan ladabi ne ga qur'ani babu wani kari a ciki wannan malaman ilimin addini sukan yi tambihi ga malaman nahawu akan wannan malaman nahawu galibi sukan ce wannan za'id ne to ga wani a cikin tafsiri zaka samu wannan ko ba wai a, wani abu da daddin malamai can bayan ma an sha faɗa ba wai wani babban kuskure bane amma ko sun faɗi wannan to ga abin da suke nufi ma'ana wani abu ne da larabawa sun saba amfani da shi a haka kuma ga hakan suke nufi to sai Allah ya musu amfani da shi a yadda suke nufi mun fahimci wannan abu yawa amma in ka zo li irabi ko wani abu zaka ce wannan ba shi da mahalli a nan wurin ba sai an faɗi komai a kansa ba kuma sannan ma'ana za ta cika ko an zare wannan ɗin Allah ka kun gano wannan to wannan ɗaya daga cikin ta ne suna cewa a kamar da al-Imam tabari yake cewa yana cewa li anna al-araba taj'alu la suna sanya la silatan ta zama sila fi kulli kalamin a duk wani zance wanda dakhala fi awwalihi wa akhirihi jahdun ghairu musarrah in akwai inkari na wani abu wanda ba a sarraha magana a kansa ba a farkon jumla ko farkon magana ko a ƙarshenta to akan sa la a cikinsa ta zama ƙari ce ma'anan ƙari a nan ana nufin an ko da ba ita magana za ta cika an fahimci wannan zancen to kawo misalai daga cikin misalan kamar faɗin Allah madaukaki a wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun da Allah- da suke cewa ba za mu yi imani ba sai mun ga aya sai mun ga mu'jiza sai Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai wa ma yushirukum me ya sanar da ku annaha cewa su waɗannan ayoyi idza ja'at ma'ana mu'jizun idza ja'at la yu'minu la yu'minu ma'ana yu'minu kun gane zancen ma'ana me ya gaya muku ta ya kuka gane cewa in ayoyin sun zo din za su yi imani akwai wannan shine ma'anar zancen ko amma yadda yake a qur'ani wa ma yushirkum annaha idza ja'at la yu'minu asalin zancen kuma ma'anarsa shine wa ma yushirkum annaha idza ja'at yu'minu kun ga nan ai an kawo ga ladin amma ta zama sila ce ƙari ce ma'ana za ta cika ko babu ita kuma larabawa sun saba ma'an- magana da irin wannan siga din don haka ba za a ce kuskure ne a qur'ani ba ba wani mai iya nahau da zai zo ya ce akwai kur- kuskure a qur'ani duk iya nahau da iya balaga da fasahar mutum amma babu kuma wani malami a duniya da ya zo nan wurin ya fassara abin da aka sin haka sai yake cewa misali wa ma yushirkum annaha idza ja'at la yu'minu sai ya zama kenan an samu tanakudi ko ba ka ba tuka da warwara farkon zancen da karshen sa ba za su tafi daidai ba ai kun gane zancen haka nan faɗin Allah madauki ma mana'aka Allah tasjuda iz amartuka me ya hana ka kun ga ga- ga mana'aka ta zo ko tunda aka zo da Allah to wannan ladin za'ida ce ko in ce sila ce a wajen ma'ana ma'ana za ta cika ko ba ita ma'ana ma mana aka an tasjuda me ya hana ka kai sujada a kun gane wannan zancen to irin ta ce wannan li Allah ya alama ahlul kitabi ai ma'ana li ya alama ahlul kitabi don ahlul kitabi su san cewa Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillah Allah ka amfanta to sai ke cewa li ya alama ahlul kitabi domin ahlul kitabi su san Allah ya qadiruna cewa wannan asalin Allah din nan ta biyu an ce mukaffafa min thaqila da kuma la ma'ana cewa la yaqdiruna ala shay wannan ladin tana nan fi mahalliha kun gane zancen ma'ana dan ahlul kitabi su san cewa ba su fa da iko akan wata falala ta Allah wa annal fadla bi yadillahi kuma cewa duk falala ta Allah ce kun gane zancen zai ba musulmi in ya so in zai ba wanda ya ga dama in ya so ku a zamanin ku Allah ya ba mu labari cewa wa faddalnahum ala kathirin ko wa faddalnahum ala alalami ko ba haka bane Allah mai ya ba mu labari cewa ya fifita ahlul kitabi musamman banu isra'ila kan ya fifita su akan talikai akan halitta akan halitta wannan iri malamai suke ce halitta a zamanin su a zamanin annabi Musa su ai mu'minai banu isra'ila da haka kana karanta alqur'ani zaka ji abinda ya auku tsakanin annabi Musa da fir'auna wa kake goyon baya annabi Musa kuma lokacin da annabi Musa misali ko da kana karanta kissar za ka ji misali kamar a ce ana kwatanta maka wani abu ne ga yadda yake faruwa an koro annabi Musa da mutanensa suna sauri za su ƙetare wannan abinan teku Allah maɗauki ya sa suka wuce annabi Musa ya buga sandansa tekun nan ta rarrabe aka ba da hanya ba rabewa kawai gida biyu ta ba da hanya ba a tsibi tsibi haka kamar dutse ta koma gefe ta daskare suka wuce sannan da fir'auna ya zo sai Allah ya halakar da shi in kana tunowa wa kake so ya ci nasara annabi Musa tare da tare da banu Isra'ila sai kai kai a matsayin ka na musulmi zaka ce yau ga ka kana goyon bayan banu Isra'ila saboda me saboda banu Isra'ila a wancan zamani su ne musulmi mun bai wannan abu haka nan mutanen annabi Isa a zamanin sa waɗanda suka yi imani da shi alhawariyun da duk wanda suka yi imani su ma su ne musulmi Allah ka kun gane wannan yau don haka ashe kenan a lokacin da zamanin su ne su ne ake magana to yanzu kuma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu wajibi ne sai mutum ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi wannan imanin to kuma sai ya samu rabo biyu da wancan da wannan to Allah ya samu dace to wannan abun sai shine Allah madaki ke cewa dan kada ahlul kitabi wato dan ahlul kitabi su san cewa ba su da wani iko akan falalar Allah zai biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falala zai biyo mu'minai falala dan haka shi yasa ma wannan ayar ta shigo wannan mahalli a wannan littafi na fadlul islam dan ta nuna mana falalar musulunci ashe kenan in muka yi musulunci muka tsaya da shi to ga abin da zamu samu wannan nau'i na falala guda uku to sai ke cewa wa hada yadullu ala anna al-murad bi qawlihi wannan yana nuna cewa abin da yake nufi da fadin sa dace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ghayru al-murad bi ahli al-kitab ba su ake nufi da ahli al-kitab ba abin da ake nufi da wannan zance mu'minai ake nufi yau amma dai an fahim an faɗi maganar ahli al-kitab kuma cewa za a ba su ladan addini biyu da suka yi da wancan addinin da wannan addinin wannan kuma ya tabbata a wani muhallin ko da ba wannan ba za mu zo mu ji shi Allah sa ana fahimta ba aljihatu thaniya a wa alaikum salam na kai tambaya kawai ba sai kai dogon bayani ba shine abin da malaman tafsiri suka faɗa shine malamin anan yake cewa amma wannan zancen bai kamata a sallama masa haka ba yadda yake asali shine ayar asali da muminan ake ba da ahli kitabi yanzu ka gani yawa aljihatu sani abu na biyu da zai nuna mana cewa ba da ahli kitabi ake ba da muminai ake a wannan ayar anna ahlal kitabi cewa su ahlul kitabi wa'adahumullahu jalla wa ala Allah ya riga ya musu alƙawarin annahum cewa su idan amanu in sun yi imani wattaqau suka ji tsoron Allah wa amanu bi rasuli suka yi imani da manzansa wa ahsanu islamuhum suka kyautata musuluncin su annallaha jalla wa ala Allah madaukaki yu'tihim ajrahum zai ba su ladan su marrataini sau biyu kama ja'a fi suratul qasas kamar yadda yazo a suratul qasas وكما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما كما يدو أفد من ذن الله صلى الله عليه وسلم ديك شوى ثلاثة متون أكو يؤتون أجرهم مرتين متون أكو ذا أباس لا دنس سو بيو لا أنهم كمسو لا دنس سو بيو وذكر منهم أتكنس يا أمبتي آه رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه شنو نكي جاء من الأزو mutum daga cikin ahalin kitabi ko bai hude ne ko ba nasare amana bi nabihi yayi imani da nasa annabi thumma amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yayi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hada yu'ta ajrahu marratayn za a bashi ladansa sau biyu wannan a hadisin kenan ƙari cikon shine a da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikon wannan hadisin yace wa abdun mamluku ba cikin littafin malami kawo mana yace wa abdun mamluku da bawa wanda aka mallake shi adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi da ya bada haƙƙin Allah a kansa da kuma haƙƙin ubangidansa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falahu ajrani shi ma yana da lada biyu ladan haƙƙin Allah dan nan kada wanda ya mallaki wani bawa musamman zamanin da yake akwai bayi kada wanda ya mallaki wani bawa ya dauka cewa ibadar da bawa zai yi kuma shi ma ta sace mun san dama abin da bawa ya mallaka na waye na ubangidansa ne da zai je ya aiki ya kwadago ya samu kuɗi duk abin da ya mallaka a duniya ko da zai mallaki duk kayan duniya duk nasa ne to abin mallakan nan na shi wannan ubangidan nasa ne amma ku duba falalar Allah sai aka cire bauta a cikin bautar da zai yi wa Allah tsakaninsa da Allah ba ta cikin abin da ubangida ya mallaka haka idan mutum ya bauta wa Allah a matsayinsa na bawa to zai samu wancan lada na Allah kuma wannan haƙƙi da ya bai wa mai gidansa shi ma zai same shi to a siyaki ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi sannan yace wa rajulun da wani mutum wanda kanat lahu amatu yana da baiwa ku yanga a faghadhaha sai ciyar da ita فأحسن غذاءها يكما كوتة تيد إتا ثم أدبها sannan ya ladabtar da ya ladabtar da ita da ladabi mai kyau fa ahsana ta'dibaha ya kyautata ladabinta wa 'allamaha ya ilmantar da ita wa ahsana ta'limaha ya kyautata koyar da ita ilimi thumma a'taqaha wa tazawwajaha ko wa tazawwaja biha sai fi falahu ajrani sannan sai yan tata kuma ya aure ta to shi ma na da lada biyu kun ji mutum uku wanda manzo Allah sun faɗa cewa suna da lada biyu a cikin abubuwansu mun gane wannan shi ma na ƙarshe to sai yake cewa fa ahlul kitabi don haka su ahlul kitabi idan istaqamu in suka tsayu akan musulunci wa amanu suka yi imani wa aslamu suka musulunta fa innahum yu'ta yu'tau ajrahum kamata yayi zama yu'tauna babu sababin jazma ɗin ko nasba sababin babu hasaba yadda lafazin yake ko sababin da zai sa a yi hazfin nun a bar wannan aliful itlaq mun gane ya zama a halin nasba ko jazma babu sababin haka kamata ya zama fa'innahum yu'tauna ajrahum yawa za a ba su ladan su a cire alifin nan a sa nunu wanda suka san nahawu sun fahimci zance haka ne lakinnahum sai ce sai dai su laisu humul maqsudin bi hadhihi al-aya gaskiya ba su ake nufi da wannan aya ba ma'ana kenan dai maganar cewa ahlul kitabi za su samu lada biyu in sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne haka yake ya tabbata da wani dalilin amma ba wannan ayar ba ai kun fahimci zancen da yake amma ita dai wannan aya ba da su ake ba da mumine ake amma su ma hukuncin su na cewa za a samu lada biyu yana nan ya tabbata da wani dalili at-tanbihu thani tanbihi na biyu da ya malam ya so yayi ina ɗayan yake hmm? na ban ji ba a'a ba wannan min jihatayn din ba wannan min jihatayn duka akan tanbihi na farko ne eh kuskure aka ba a buga at-tanbihul awwal din ba amma akwai daga inda yake cewa hadhihi al-ayatu qad zakara fiha al-kathir min al-mufassirin to tanbihin nan nan ne tanbihi cewa wannan ayar da yawa daga cikin masu tafsiri sun ce kaza akai to sai yace wannan ba haka bane ta bangare biyu ya gama da shi to akwai wani tanbihin kuma da yaso yayi dai akan aya din shine muka zo kansa yanzu an mun abin to ina ga kuma akan sa ya kamata mu tsaya saboda lokacin namu ya kawo sai zama insha Allahu akan wannan tambihin ya kamata mu tashi domin kar mu tashi kuma ba mu kare shi ba Allah samu fahimta to Allah madauki muke roƙo ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani Allah ya tabbatar da mu akan musulunci Allah ya kintsa mana musuluncin mu ya zama mai kakke mu yi shi yadda Allah yake so kuma Allah madauki ya ba mu wannan rahama ya kuma samu dace da dukkan waɗannan falaloli da Allah maɗauki ya ambata a wannan ayoyi ina fata dai kuma ba ku manta cewa menene munasabar wannan karatun da muke wannan na yau din nan da wannan littafi da muke karanta ba abu ku manta ba asali wannan aya ta ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim malam muhammad bin abdul wahab a wannan littafi nasa mai suna fadlul islam ya kawo ta ne don ya nuna mana falalar musulunci bayan ya ambaci aya ta farko ni ina son kullum muna karatu mu rika komawa muna hada shi da abin da ya gabata wannan shi ke sa kullum mu kara fahimta in ko kana yi kawai haka ba tare da kana komawa baya ba to za ka rika manta abin da ya gabata a baya ya gaya mana ayoyi ina gurin matanin littafi asali in ko duba shafi na na tara yawwa a shafi na tara ya jero mana ayoyi da suke magana akan falalar musulunci ai ko ayar farko ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum mun yi darussa da yawa akan sharhinta aya ta biyu ita ce qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum yawwa wannan ita ce aya ta biyu to aya ta uku kuma ita ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi to ita ce wannan aya har yanzu akan sharhin ta ne duk muka shiga waɗannan abubuwa ne ana fahimta insha Allah Allah mu dauki karaman ilimi Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah taimaki shugabannin mu Allah subhanahu wa ta'ala yassare mana al'amuran mu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk